إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗan musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram da shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana mawafaka yau ga shi dai muna ladi 21 ga wata na Ramadan hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 26 ga wata na biyar shekara 2019 Allah mana mafaka yanwa muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ayyukan da sauran dukkan ibadodinmu gaba daya kuma ya samu cikin intattu daga wuta cikin bayan shi da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata na ramadan kamar da yadda aka saba insha Allah za a iya kiran mu a lambobi kamar haka ima lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu ya lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mawafaka wannan su ne lambobi da ya kamata in za a kira a kira a kansu kuma muna fatar uwa wajen kira za a ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira assalamu alaikum warahmatullahi na'am alhamdulillah alhamdulillah to bismillah
kamar yanzu mutum da aka kawo shi
aka yi mi azumin sarafana biyar aka yi mi
aka kawo shi amarya azumin sarafana biyar to
to kuma yana yana iya guda mata hudai wannan hudakai to na gani kuma sai tambaya ta biyu eh kamar mutum da yana suna wasanni haka sai mai zai ya wuto shi yana azumi eh
eh tuna ji shikenan salam to muna fata da kenan eh za za a yi kokarin dai assalamu alaikum assalamu alaikum
Allah ya dama na na'am
muna
lafiya lafiya lau alhamdulillah ya ne ya haƙuri alhamdulillah alhamdulillah ni kare kare a ce nake da kwai na'am Allah kuwa sauki to kuma akwai wasu magani da aka bani na shahawa ina yin shahawa ko waya ne
to ai naji shikenan kama ya ina kama cewa ma da mana bada addu'a Allah ka mana lafiya amin amin amin amin shikenan insha Allah to shikenan assalamu alaikum wa alaikum salam da Allah na'am na fata da kenan an iya mana an gane dai da cewa wajen kira a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira iya ba da kyakkyawar shurare assalamu alaikum assalamu alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
na'am
Ya kwanan kuma alhamdulillah
ya Ramadan.
alhamdulillah alhamsa mana Malam nufi ina da tambaya.
to bismillah alsana sai Ce malam kamar game da addini ba ha kamar ka wai na ce kamar kamar game da addini.
eh Ka ka baka baka ga imam tsohuwa ka gaskiya kamar game da addini.
ka ne ka ne mazami
Kamar game da addini.
eh
In ka gaya mata gaskiya kamar sai ta ce ai kai baka isa ka gaya mata gaskiya ba kamar game da addini.
na'am eh
Ya Na- yi malam.
na gane shikenan yake shi abin zai eh so sanin kenan hudi mata gaskiya Mm. Eh, a takaice dai assalamu alaikum assalamu alaikum na yalo daga mai da ba jin garjiyar ha ha السلام عليكم السلام عليكم to to mutum ya magana ya gama yanzu za a ji magana assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah shi ne nam
ina tambaya wai da Allah wata wata masala ce akan kamar mutum zai iya abu da
ha Mutum zai yi mi to assalamu alaikum Alo, malam, na'am
kana lahiya.
alhamdulillah
Wai ina tambaya game da azumi.
eh
Kamar mutum yana cikin azumi sai amai ya kama shi.
eh na gane
Kuma ya azumin nashi yake.
to shikenan na gane To, kuma da kuka ba mu da.
Amin. assalamu alaikum
Alaikum salam wa rahmatullahi.
lafiya alhamdulillah alhamdulillah
Nake shafa da muke game da kamar sallar asuba.
eh
to shi wanda ake sawa yana neman shi da dai kamar ilimin bai zo ba sai yana cewa bai iya alkunutu ba karanta alkunutu eh
to kenan kamar sallar babu wani baci da gaskiya to shikenan na gane assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Wa alaikum salam na kwanan.
ha lau alhamdulillah An tashi lafiya.
alhamdulillah
Malam ina da tambaya.
to bismillah
kamar yanzu mutum yana jinin al'ada eh
to kuma sai haka ake yamale da sallah eh
to ya zai shi a to in sai kai a gida ko kuma mutane ne to naji na'am assalamu alaikum na'am na'am
kamar yanzu da kankura da ake ta wanda aka wanda kai to ya mutum zai mutum an azumi shi ha yani kamar zaton ko ba buda eh ina jin ka assalamu alaikum
bayan da na ga yake kamar zaton ko da ake ta buda wai mutum da buda ba azumi shi ana ta gugu ya gumi ne to
na na na na ya eh to shikenan wa alaikum salam to assalamu alaikum
alaikum ina kwanan kuma lahiya lau
an tashi lafiya alhamdulillah
ina da tambaya mana to bismillah saki
tana yanzu ba tana tana so ya aiki tana iya yin ha
mace da suke suna jin wal'azi suna iya bari to na ji
ya hannu an jima bismillah wa alaikum salam Ana magana lafiya?
la la
Oh, masha Allah.
na'am
Eh, da Allah tambayoyin da aka yi idan sai ka ba da amsa su kon kamar nan ka karbo waya ko?
to yanzu ibayanin ka
Yawa, da an yi tambayoyi kuma baka ba da amsa ba kana da ko waya, gabata ya a ba mu amsa mu ji ko?
wannan kai ba na kada kun kun shawara naka shurare ne kuma wannan tsari ba naka bane ba kun ga ka shurara ne mutanen suke magana a tara ka ka dauka mai yan bada kasa mutane kowa da ran shi shi iya magana kenan ya yan kare ya nan tara ta koyan haka tsarin yake an haka an tara ya bada amsa wani sai kuma daga baya sai a bada amsa yahi da ko ta waya yan doka yahi haka tsarin yahi to yan uwa a takaice abinda yake maganar shi ɗan uwa ya sami amarya sauran kwana biyar sallah zai hudda mata hudda kai kwarai ko ana gobe sallah ko kwana ɗaya sallah ba kwana biyar ba tunda a yanzu tana ƙarƙashin ka kenan kai za ka da mana zakatul fitar zaka kono ta hau kanka kenan zakatul fitar haka mai maganar maganar mazi yan uwa malamai magabata akwai saɓani kan maganar mazi shin yana bata azumi ko bai bata wasu na ga ya bata amma gaskiyar magana magana mahi kari mazi kadai baya illa ko bata azumi magana mahi kari da aka ci gurin sai maganar yayi me aka ce me aka ce to wannan na ka tambaye shi mun gane ba akwai maganar ta gaya ma wata gaskiya to faɗi ma ma'ahi gaskiya iya buƙatar ladabi cikin hikima yadda wani abu kai gama amma lalle ba za ka bar ma'ahinka ba cikin halaka kana kallon halaka to da ya zamanto ko da kana gaba na san ma ba zai shurare ka ba ɗan harin da sai ci kana iya samun wani ki samu na kusa wanda zai iya mishi nasihar ko mata wannan nasihar wannan cikin hikima wanda take jin yauni wanda za ta shurara in ke ba ta shurare ki ba ki kokarin samu wani kusa wanda zai yi nasihar tun da neman abin da ya samu amfani ne ba don da sai kekin hudi ba shine kun abin ne koran eh sai ina ga maganar sai amai maganar amai amai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar amai idan mutum shi ya nemi amai ya amai shi ne ke bata azumi amma amai rinjaya kai ya huto to aman da ya kado ya huto baya bata azumi mai azumi in shi ya huto ba kai ba ka nema magana ta kunutu a limamin su ne an bayyana wani ake sa wani ya alkunutu to sai yake tambaya shi wanda aka san bai iya alkunutu me matsalar sallar wannan ta wanda babu alkunutu a cikinta kaga sabo ko kaga an wani gari shi je ke ma abin kunutun wani abu ne na ka'ida alhali in wa akwai ruwaya da imam ahmad ya ruto haka imam nasa'i haka ibn maja haka imam turmizi hadisi tabbatacce daga daya cikin sahabbai akwai sa'ad bin tariq al-ashja'i yace baba kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kayan sallah bayan abubakar da umar da usman da ali ya ce a fakanu ya kunutun filfajar ce ba ba wa'annan da kai sallah bayansu suna kunutu a sallar asuba ya ce ai bunayya mudasun dana ya dana bida ce sabon abu ne kenan maganar yin ta ne ake sabo ne da wasu ruwayoyi marasa inganci aka saba ake aka dogara kan su ya zama ka'ida ce ya yi kunutu bayan sallar asuba a wasu wurare kaga hatta ka a yau wani ba a yi ba iya gama sallah ta samu matsala shi kuma matsala ma za a same ta ne idan aka yi ba ba in ba a yi bane ba gaskiyar magana alkunutu batar daga cikin wani abu hamma ana magana wannan sahabi ne wa ba na malik sahabi ne ce dana wani bid'a ce to ina ga wani abu kenan daman bata cikin sallah asuba ko sabo ne da duga da wasu ruwayoyi mara da su inganta ba aka ake yin ta wasu wurare kenan balle a can ba a yi ta ba da matsala ba matsala kuma sallah ko lahiya talauta ma lahiya akan da sallah ta ku sai mai magana ta mai al'ada za ta iya zuwa ƙiyamun lai to yarwa ƙiyamun lai me ya kai mace mai al'ada zuwa ƙiyamun lai idi ne aka ce mace ko da mai haila tana iya zuwa amma maganar ƙiyamun lai an adda ce menene tana alaka da masu sallah ba ke ba da kike yi kin je ba wani buƙatar ki je ƙiyamun lai a gidanki da kike yi ki ci gaba da azkar kina ta ambatan Allah ki addu'a ba hana ki ba azkar ki ambaci Allah duk wannan ba hana ki ba ki tsaya gidanki wannan addu'a ko liman yayi ba da ke bai ke da mamun shi yake addu'a ta kiyamul layl da ake ta kunuta ma ba ta ki bace ba ke da ki haila addu'a ce ta ta masa sallah ba ta masa sallah bace ba gaskiya magana ba bukata ki je masallaci kina al'ada malle a lokacin kiyamul layl eh wannan ina ga shine sai mai magana ta yana ga me yake cewa zakka ta kono naman ce ma shi me yake mana akan zakka ta kono din ɗaya ce da wacce naman ce su sai magana mai ciki wanda a takaitar zakkar kono tana me yake cewa ta hauka da kai da ɗiyanka da dole makusancinka kuma ana bada ta ne ana daga daren sallah ko dibon hari har zuwa sallah kar ta huce tasawa daga idi in ta wuce ta sawa daga idi kenan kuma ba ta da lada kuma dole ka bada an kana da hali amma wanda yake da ba shi da hali an uwa yawwa abin da yake magana akwai masu cewa wanda bai bada ba zakar kono azumin shi a rataye don wani akwai ruwaya mara inganci da ta kawo haka babu alaƙar zakar kono da azumi idan azumi ne mai kawo a ce a ba yaro wanda aka haifa ma a yau ita da yaro da ƙarami da bawa da kowa ana bada ta wanda ma bai sama mai azumin wanda aka hawa yau ma wannan ruwaya ta cewa ana raya ta azumin mutum sai yau da kakono ruwaya ba ta da inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ko da ka ji ta kaka dogara da ita ka tada ma kanka hankali kun balle ma ga wanda ba shi da halin hudda zakar konan shirar sallah zakka ta kono ta hau tana da alaka da mutum biyu wani zai bada ta wani kuma zai ci wanda garin sallah ya waye ba shi da abin da ya huce na iyalan shi na wannan wuni kuma babu to iya daga cikin maciyan zakar kunu bata haushi ba ko da an ba shi sadaka a ran nan shi bata haushi ba don sallah ta zo bai mallaki ba wannan abin yana takaice dai ba magana bashin ta bala a wasu wurare a karkara har rama ta ake da kaka a zo a ware zakar kunu da ba su samu hali ba bata hauku ba zakar kunu in dai sallah baka da hali ba a ɗora ma da ba daga baya a ce in kai noma ya ka hudda a in kai noma kudin za ka hudda zakar noma kadai ta kono ta huce ba ta hauka ba wannan shi ne gaskiyar magana amma wanda yake da halin huddawa ya sakaki to wannan shi tana kan shi koyaushe ne zai hudda ta sai magana mai ciki ta yan haƙiƙa tana wahala akan azumi tabbas za ta aji ai ba ciki ba irin kadai duka magana mara lahiya mutum zai ce iya buguwa wani ya suma waya bai aji azumi a an halaka da kanka an baka sauki kana da azumi ka samu shi lahiya he ka ajiye ka sha magani ka ci abinci daga baka rama assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh
yanzu kuma zakar zakar kona azumin mutum ya wuta yana iya ba a ɗan na jini ko ba
to na gane kana iya kana iya ba duk wanda baka ciyar da shi kwarin kana iya ba dan wanka taka ce to muna fata da yake nan za a waya a rika kokarin kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalam malam tambayar da nake wata mace ce namiji ne yake da mata. Ha? Kuma a cikin matan biyu da yake da in ya shiga ɗakin ba ya shiga ya kwana a cikin wannan aji ya kwana da matan shi. To iya kun ta wuri ka su gudun cikin da take ke mu yi da iya waye shi ne muke tambaya me hukunci su su wani.
Rashin hudda kaya?
Kamar haka wai na miji ne mai barci na mai mata.
Eh.
to a rashin azumi kuma sai ya gurin matan shi in dare ya yi suka haka in suka kwana tare da matan shi. Da matan shi. To kuma fuska a cikin adai fuska wani kasu gudda na jisar da take jikin su. Sai gari ya waye.
na gane.
To shi shi ne nake tambaya kinan samu wannan to na gane salamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da rahmatullah
Allah ya dan mana.
alhamdulillah Ni ne mai tambaya da wannan ni ban da lafiya ne na samu karaya ne.
yawa na gane na gane na gane a takaice kana iya sa magani akan ciwon ko da ciwo ne ko kariya ce kana da dama ka sa ko da ya shiga cikin jikinka ba matsayin bai matsayin ci ba a ci daga ba a ci daga kariya ko da ya shiga cikin maganin ba illa ga komi kuma ba ka kariya kuma Allah baka lafiya kuma amin amin Allah Allah ka saki insha Allah assalamu alaikum na'am السلام عليكم السلام عليكم ها وعليكم السلام نعم to bismillah
wani ne yake tambaya wai sana ba haka ya ce bai iya fita yana yin saboda yana da gaskiya kuma kamar da duke mutane a jiki na tsoro kuma shigo wani ya shigo eh wannan shi ne ke tambaya wani a matsayin sallar shi da ke wani bai iya zuwa masallaci saboda mi?
saboda afirka mutane haka a waje shi kai yauta kuma yana tsoron wani ya shigo to bai balagoro ke na mai zakwai na magana kuma wadda kuma ana ta kamar kai karatun tsayiya ha?
karatun tsayiya eh
karatun tsayiya na ji eh
wurin da ake kira assalamu alaika sai wani ya ce ba a ce a gare ne a ce assalamu ai wannan biyu shi ne nake so a warware mu shi haka ne ko ko ba haka ne ba eh wa alaikum salam dalla assalamu alaikum wa alaikum salam dalla na'am amma radio radio kusan ka
to ina da tambaya kamar tsohuwa wadda ta kai kamar kusan shekara kusan ɗari haka eh amma kuma ta iya salo kuma amma ba ta iya azumi dole ne sai ta huta mudu
eh na gane da bakin da take eh shikenan assalamu alaikum to muna fata dai za a iya kulawa da a takaice abinda wani ke take magana kaya da janaba to uwa shi kaya ba ruwan kaya da janaba mutum ne ke da janaba kuma musulunci abin da yi idan da janaba ana so a kwanta a yi barci a yi arwalla ba sai an yi wanka ba ana iya arwalla a kwanta kuma wannan shi ne wannan kaya idan babu wani abu a cikin na ƙasamta ba ruwan kaya da janaba ko da kayan da aka je aka yi mu'amala da su in dai babu kasan da a cikinsu kan najasa babu wani magana ba ruwan kaya kwayan barci da su ba ce sayan wanke kaya ba magana kuma ta kamar na gaya miki abin da ya dace a yi wanka a yi arwalla ko da ana bana ana kiwiya a yi arwalla a kwanta to wani rishin haka in dai an samu janaba ne kayan keto alfajar to ko da alfajar ta kama azumi iya nan illa laihi babba a nan na rashin sallar asuba har garin Allah waye shine babban lahinsu wannan idan kullun ne suna cikin hadari ana gaggawa su tuba su koma ga Allah su wasa irin wannan lalaci na kwanta ba sallar asuba har gari ya waye wannan shine hadari babban hadarin sai mai na magana bai zuwa sallar jam'i to dan uwa bai wa kullun rayuwar ka ce dan kayan wani ai hasa ajiye ma don kayan wani kawo su zuwa jami'i wannan ɗan iya wani lokaci a samu matsala lalle tsaron barayi ko na daban amma baiwa duka rayuwar gaba ɗaya ce ba a sauwa sallar jami'i sallar asuba don ajiye kayan wani kaka ajiye man ko ka sayo wuri ko ka kwadar kangoyi baiwa mutum ya ɗauki rayuwar shi kullum haka nan don kayan mutane gaskiyar magana mai maganar salati ga nan salama ya ce ba ta asalamu alaika e dalilin haka abin da ya yi akwai ruwa cikin sayil bukari hadisun abdullahi bin mas'ud ya ce kunna na ƙulon nabi da hai assalamu alaika nabi da falan ma mata kunna assalamu ala nabi wannan akwai ruwa cikin sayil bukari cewa annabi yana dare wajen assalamu alaikum suna ce assalamu alaikum ne amma lokacin da Allah mai cikawa sai suka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wajen assalamu alaika sai su ce assalamu ala nabi kina wannan an ce shine abin da yi akan ganin kina dalili ba sai banza kuma akwai tahiyyata Aisha radiyallahu anha ita da mata na koya in ta zo da mata wajen koyawa anan ba ta kawo assalamu alaikum ta kawo assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata cikin bukhari ba ta kawo magana amma wanda ya ba ce ba tahiyya ko ba ta yi ba wannan abin da yi ne ba magana ba ta tahiyya dan tahiyya ta zo wajen iri biyar a akalla akwai ta Umar ta Zakiyatullah akwai ta Abdullah ibn Mas'ud akwai ta Ibn Abbas akwai ta Aisha wata Abu Musa ashari tana da dama duk da kai ba ce ba tahiyya ba ta yi ba amma a ce wacce tahi ita ta Ibn Mas'ud an ce cikin tahiyoyi ita tahiyya mahi inganci wallahi alam assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah
mana cike a juriyar da ya da watan.
Ha?
Mutum bai abin ya da watan.
Eh.
To, abin da ɗaki su shiga ɗaki alinsu.
Ha?
Abin da ke ɗaki su shiga ɗaki alinsu.
Ta ki shiga ɗaki?
Eh, To.
ya da watan.
Eh.
To, ba sai ko da shawara zan ku bada.
To, shi kenan.
Aha, to, ayyana.
Sai me na. Na. Eh, akwai wani mai ida ba mai maganar tsohuwa ce ba ta azumi amma lahiyar talau ma ba ta yi azumi eh tsohuwa kan shi tsohuwa kan cuta ne an ba da dama ga tsohon da bai yi azumi kurin maimakon azumi kullum aka kai azumi ko ƙarshen azumi ma sai a gama abincin mutum talatin a ba su fala talatin zama guda shi kenan an sabke mishi talatin goma daya assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta mana ya fara na'am alhamdulillah
lafiya da ya yi mun ya yi ma alhamdulillah
yau Allah gafarta mana sai yadda kuka faɗa ta ibn mutawalli ce neman alfarma a wajen da Allah ya tsare a karan sumar da sai mun shi التهيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زمامي تاما زمامي تامك التهيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allah ka da alheri ma ta mai
السلام عليكم Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله
eh tambaya na kin wannan rawana gare ni kuma yana shaha da bana yana daga rawana ya sallah gobe
تو شكرا بسم الله السلام عليكم
wa alaikum assalam نعم kuma نعم بسم الله
tambaya wannan ina jinka ina jinka
ana so da ne na sayan fadi wurin wani sayan
sai mun ne yanzu ne sai magani gurin mutum haka to
ai na a cikin kudin nan bashi a cikin kashi hudu ne bashi kashi guda da eh na zuru ko na da na zuru ban da wannan bai yin ba
to
na sai da gurin wani shi ma na amsa na shi shi ma bai yin ba
eh
a takaice wani zai likita ne sannan na samu Allah ka fi sanya abu eh
to sai ki tambaya wannan a kashi hudu na bashi kashi uku kashi guda da bashi bayanin kuma zan bi da wannan kashi guda na kan ko gobe ina maganin da shi kenan to shikenan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Kuma na kamar ce da da ha
jiya su wata wajen latifa.
eh assalamu alaikum assalamu alaikum
Ana lahiya.
la alhamdulillah
Wai kamar mutum da matar shi eh
shi bai ya azumi ita kuma tana azumi ya addini nan yake.
to na na Sai muke so a warware mana ita tana azumi a sallah shi kuma bai ya azumi bai ya sallah kuma matar shi.
eh na gane Sai muke so a warware to ya shirara insha Allah ya shirara insha Allah na to a ranka dai kusan kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum na'am
hello ana muna tambaya da Allah kan sallah da ake yi ta karshen azumi sallar zuwa ana kiran ta sallar kare ita take eh na gane shikenan
daga kuma ya tambaya ta biyu akwai wasu littafi da ake diba wasu na na raka a cikin azumin nan a cikin daga farkon azumi har zuwa karshen azumi yau in kai sallar sai a ce ga ladan da ga wurin da za a yi wani littafin yana nan yana yawo sosai iya magana shi take eh na na an wa ku tsaya ba da amsar na abinda assalamu alaikum na ana muna da tambaya to bismillah
kamar sallar nan ya mun zo da ta cikin dare wani lokaci ne kamata a yi kamar ɗarkin
to na ji ɗarkin da ya kamata a tashi a mara eh na ji kuma da ɗayan magana ta biyu wai kamar mamaci da in ya rasu da ake zuwa kewaye nan da ta ta halatta
to na ji shikenan yan wa ai hakuri dan ba da amsa abin da ya gabata akwai mai maganar wata biyu da arme matar ta ƙi shiga daki na cewa wata shawara za a bashi to dan wa'ina ga da arme ne in kullum yana da bambanci da zaman banza zawo aka yi da wali da shaidu dangi aka yi komi da komi aka yi wani arme shawarar zan baka in tsakanin ka kasa gano bakin zaren dole ka gaya ma wakilinka ko da waliyinta a zo a bincike al'amari a gane me ya kawo haka in akwai dalili na gyaruwa illa ta sa tattakiya a gyara in wa an diba an ga babu wani gyara ko halcin har bata sanka ko ta yi nadama har manta maka kowa kwana da wani take so wannan kuma kurin ka dangana ka sha mata lahiya ta take ka a baka dukiyar ka tarimi in su je tarabon take so shi ne kuma abin yi kwano ka bakan kawala sai mai magana ta shafa gaba da arwalla kuma magana shafa gaba da arwalla tana sabani wajen malamai magabata kan wasu hadisai na talqabin ali da busra wannan su kawo sabani wajen malamai wata ruwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don da sha zakarin shi sake arwalla ko sha duk karin da sha ya farshin shi sake arwalla ruwa hadisin busra na talqabin ali shi kuma ya ce yau annabi tambaya rasulullah me matsayin mutumin da ya shahi al'aurar shi da arwallah sai manzo Allah ya ce ai al'auraka wata gaba ce daga cikin cikin ka me matsala to wannan yasa wannan hadisan guda biyu tun magabata da jimawa aka samu wannan sabanin na bacin arwallah kan dalilin taba al'aura shi yasa kamar yanzu irin su bin baz dan sa albani rahimahullah sai suke bada fatawar cewa idan baka san su ma su imti islamin taymiya cewa idan ya zamanto shahawa ta kai aidi haka kurin ka taba ba wata sha'awa arwala tana nan amma taba kai kan abin sha'awa wanda shi ne ke bata arwala haka suka tsaya illa yan irin wani sabanin kurin mutum ba wani kuskure ba kurin mutum kai da gangam ne kurin amma ta kama kan kuskure ka taba ka sai arwala kenan ba ta warware ba mataka ba ne komi wallahi ala sai mai magana ta ya sayi magani a wajen wannan ya bashi ɗaya cikin hudu ya sayi a wajen wannan ya bashi a ƙashe ya samu magani a likita to ya dace lokacin da ka sayi sai sayan magani ko a farmasi ko a ina ne kana iya sayan magani magani yana maganin wannan cuta amma ka sa ya ƙi sai a ce ka mai da ba kuɗinka ka ga wannan ba gaskiya ba ne an zama ka farmasi ka sayi magani nau ka saya ya wannan ma bai wannan ba to amma he zamanto kun sa sharaɗi zan sa wani maganin in ya warke zan biya ka to in akwai maganar sharaɗin warkewa sai na warke to anan kenan babu ko biye hema ci kuma kuɗinka tunda kun sa sharɗin amma matuƙa ba sa sharɗin warkewa ba kurin magani ne in dai maganin abin ne ko da kai bai maka ba ka sai magani ne ko magani bai maka ne bai maka ba amma magani hannun Allah wannan baka ce ya mana baka ce baka biya dole ka biya in dai kun sa kurin magani kun ka amsa na kaza in dai gaskiya magani ne ko da bai maka baka ce baka ce baka biya shi dole ka biya iya man ka bashi amma haka yi magana shi ɗin warkiya shi ne wannan za a ce baka biyan shi ya ci kuma kudin kama sai mai maganar mata da miji mata na azumi miji bai azumi bai sallah ina da dama wannan ai ba mata shi bace ba baiwa a gama mace mai sallah da azumi da namijin da bai sallah bai azumi da manin ba mata shi bace ba wannan za a nema hanya ta mai nasiha a maido shi kan hanya ya koma ci gaba da addinin Allah in kuma ba ya komawa ba abin da ya saura illa a shara'ance za a raba armansu ba kuma sai ya so ba ya saki ba alƙali za a je wurin shari'a ya raba arman wannan kura sai mai magana kan sallah ta ƙarshen ramadan wadda misalin zaune juma'a mai zawa aka yi tallata yan abin da ake malamin suke magana wannan sallah ta shahara a nan wurarenmu ba kawai na ba wannan wurarenmu to amma duk da ta jima da aka kirkire ta abinda malamin hadisi ke ce masu binciken magana masu tace magana ba ta da isnadi ko mai rauni he na kirkire kirkire ce kasa akwai abin da ce ma akwai ruwaya wadda take mai rauni ne ita ba ta da isnadi ko mai rauni he na kirkire an kirkira an dangana manzo Allah da wata fadala wadda ba annabi ba Allah bai hodi ba misali don shi mutane ga mahiya mutane wannan billahi suke suka yi dunyancin su suka yi zuwa don wasu je an ce an kai zinihin shekara saba'in musamman shekara saba'in ba saba'in gaba cikin yin fadar da ake kawa in kai duka an wanke maka akwai masu zuwa an suka yi bana kuma ba da ka tabbata ka kare kenan ka wanke komi ya gaje ka ta sakarcin ka kuma yi bada takewa kuma zo ka zo ka wanke ka karawo ka karawo shi kenan ka wanke wallahi wallahi ba gaskiya bane ba wallahi ba gaskiya bane za ana rudon mutane ne kuran wannan yan uwa wannan wata ne dukan shi wata ne bai bukata wata karawo ramadan yan wa fadarar shi kanta shi kadai ya wadatu ga ramadan ga kiyamun lil inci da miji tahajjud ko ko nan aka ce ka bar dare ka raya sallah mai sunna ga tana sallah wannan ba ita ce manzo ya bada garanti kanta kiyamun ramadan ce ce man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya wannan sallah ta kiyamun ramadan iya mai imani iya mai neman lada shi ke da alƙawli a wajen ya gafarta mishi kurakuran shi amma a ce ga wata sallah daban wai salon da kai wuce wani ba su kewa wai sun gyara maka kai sallah ba ta da ke gurgu sallah mara sai ka ce ka karawo ta gyara maka wallahi shirme ne karawo ba ta gyara maka sallah ta baci ba ta gyara maka sallah ka da ba ta kyau ka je dole waje ka koyi sallah ka yi sallah yanda take cikakka sallah ka samu ladan sallah amma ka zo ka sallah la ta sallah wace in kai karawo shikenan wallahi shirme ne ba gaskiya bane kun ba ta da tushe kyakkyawa daga manzon da Allah ya ku sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai wasa hana ibada ba ba hana ibada bace ba ba wa shi addini yan wa addinin musulunci ya wuce sai an ƙarya da abin da ke da neman kusanta zuwa ga Allah ne bai bukata sai kai ƙarya ka annabi ƙarya ko kama Allah ƙarya harkar lalata tana da gara mudan nan ga kiyama mudan misa ya ka bar su kaje kai ƙarya ka shirya wata ibada ta musamman ko an shirya dan hanja su ma sai sun wadi suna ne wajen dan hankalin mutane to addinin Allah musulunci ya wuce sai ƙarya a samu lada ga abin da ya inganta ga Qur'ani ga sunna salloli tabbatattu mutum yayi su neman lada a wajen Allah kullun shine wannan sai maganar ta sallah ta raka da ake bar Ramadan yan wa sallah wannan suka ce qarawo kai ba qarawo ba raka'a bayan tarawih ya ce ta zai qara za a raka'a raka'a wata ran hudu wata ran shidda wata ran goma sha biyu ha ishirin kan wannan ma alwa ɗayan ce ita kuma wacce malamai suna cewa tana da sanadin na kirkire ita wannan ba ta ma da sanadin kurin an ɗauko ta an sa littattafai na fadala rana kaza raka'a kaza rana kaza raka'a kaza ina ga wani lokaci a teleki nijar wani malami cikin malaman nijar da tijini mana ga akalla ga shiga tamanin iya ba da wani anamin tambaya kan wani abun a teleki nijar sai ka ce wannan sallah ta raka'a ta bida da magarance da magara suke yinta din da ka ganta da magara suke yinta a sauran wurare ne ga muku ta amma kaga ana yinta ce a da mutum daga wani iyaye ta cikin nijar ce daga ta magara yin huta a takaice in wa ba ta da tushe abinda malamai suka bincika wannan sallah ta raka'a da ake tsarawa har ana mun zama a saman internet a saman whatsapp ana yada ta wannan sallah ba ta da isnadi ko na ƙari a wajen malaman hadisi su santa ma ba santa ma kwata kwata bala ta ga isnadin ta wannan kurin tsakar rana aka za aka kirkira aka rubuta a littawai ba littawan hadisai ba kuma san misalin kun zo littayi kurin sa raka'a kaza lada kaza ta shahara da shekarun masu yawa amma a wajen malaman hadisi ba ta ma sam sam da isnadi ba ta asali daga malaman hadisi masu wasu ke karyama masu yin karyama na warko ba santa ba kurin aka kirkira an wanzu gano ƙarya magana ina ga cikin dare na griba ta cikin griba mutum zai ga fadalai ina ga wanda dare na cikin dare na alama wanda yi ta dare na 24 ga alama an kai ta a wannan daren za a baka ladan annabi musa da haruna kai ma kasan ƙarya ce kada nan ka sallah baka annabi annabi Musa cikin annaba ma ya cikin manyan annaba wanda zaman rasul wa baka da annabi Musa da Harun dan kai wata raka haba dan uwa kai ma san ƙarya ce to shi da mai ƙarya ba ta wahalar ganowa a ce an baka ladan annabi Musa da Harun dan uwa ko an ga maka tana ba gaskiya bane ba amma irin wannan san ci a ba san ibada na mata ibada ba ba ta ibada baki an wa addini ba addini da ka addini ba na kowa bane addini Allah ne kuma annabi Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma abin da yake alkhairi gare su duk wani ba wani abu na ladan wanda wani zai zo a gehi dan san addini dan san Allah ya zo kirkiri addini cewa ayi saman lada ne shi Allah subhanahu wataala abin da yake ce mana ul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in Allah ta idan hakura san Allah hamta Allah ya san addinin Allah to ga wanda Allah ya koma mana yace annabi ta ku bi ni ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam kina me neman lada abinda manzon Allah ya kawo ya wadace ka amma wallahi duk mutumin da ya kasa wadatuwa da abin manzon Allah ya karantar da al'umma ga sana a Qur'ani ga sana a sunna ingantatta mutum duk ya da neman fadala ta banza ka je ka kariya ka annabi kariya wallahi ka tabi baka samu da Allah ka ba annabi kariya kama Allah kariya na ina ka ina lada kai abin da yake da garanti daga Allah daga manzon da Allah ya ko ya idan da azu mutane ah na ku ibada ana suka ibada ba mai suka ibada ga in wa ga tahajjud na kana hawara ta sallah isha haka ka asaba kana yi kai ja kai awa ɗaya ma alaka ɗaya ba wanda yana ka ga miladan mi tushe yan wa sai ake kira a zo a yi ka zo ka raya dare da qiyamul layl ta kuma ce tahajjud kana iya awa hudu in kai mai gagana iya ta tun tun bayan a shaka kawata kai ta yafi san asaba ba wanda ba mu ce ka bida kuma ita ce kuma mai asali ba zai da dama ya yi ta awa biyu awa uku awa hudu ma ba wanda ana kuma mace ka bida kan ga abin da yake da tushe an lalata shi ya zo a minti takwas an kare ta raka a goma wannan an kare ta shi kenan an zo mara tushe a yi minti ishirin ana yi wani shi ne addini allah an haka yi magana ana sa a gyara a ba addini ana bata addini ba sa ibada a so ake a yi ibada ta gari ba wani wani hirbar ta hanawa don mutum ya shari ya magana bai hana da gaskiya magana mai neman gaskiya mai neman tsira mai neman lada wanda yake da tabbas daga allah da salma ya tsaya ya yi abin da ya tabbata ba kwashe kwashe ba kuma mutum ya kwasho ko baban shi ya yi kakan shi ya yi kwaso ga mutane kuma ta ba a magana an kai magana ya ce ba san ibada a wannan an koma gaban allah duk mutum ya shirin shi kare za a gaya mutane gaskiyar magana mutum ya tsaya ibada kyakkyawar ibada Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wala qad ba'athna fi kulli mutum rasula wannan manzo yanwa dukkan al'umma me manzo na Allah yanwa shine mai shirye da al'umma zuwa ga Allah to ga manzo ya zo wai abin da ya zo na ibada kuma ya wadi cewa ba abin da ya saura na kusantar Allah sai ya gaya al'umma shi amma wani ya zo kullum tsakarana shi ma ya kamata a yi kaza don san Allah to san Allah ba kirkira mai san Allah mai san manzan Allah bi yake yaya isko yaya manzan da Allah ya koyi an wala in wa wallahi kamar Abdullah ibn Umar ke cewa dukkan ibada kan sai baka duk ibada da sahabbai ba su ba la kama kai ta dan ba ibada bace ba in dai ibada Allah ce ga wanda Allah ya aiko hudi ya hudi kun da neman lada kun zo ga shirya shirya ƙarya a shirya fadalar ƙarya a ba mutum kun da ne dan ya san manza fila ko ya yi bai samun ladan ya yi ma laifin kirkirar cikin addinin Allah ka samun ladan Allah kama ka wani misali ya zo in masu cewa na hatu sallace ba lada sallace ba lada na sallace lahi wani ya ma akwai abdullahi bin umar za gari haɗin ɗan bida sun ji ma suna wasa hankalin mutane abdullahi bin umar wani ya tasha atisha sai ta yi wasu salatu wasu salamu ala rasulullah yawa annabi salati ibn umar ce a a wannan abun mulku ba haka bane ba ta to salatin ne ba kyau wa annabi dan salatin ne ba kyau ibn umar ce mu dai ba haka ba annabi koya mana ya ya koya muku haka ta ta ki alhamdulillah ala kulli hal kaga anan kaga shi yanzu ibn umar iya mai inkari abin da yayi na wa annabi salati ba wurin bane ya hana na ce mishi to ba ba annabi salatin ne kaga zaka ne su kai ba ya ce mishi a mu annabi haka koya mana ba haka wani sai ibn musayyib ya samu wani iya sallar nafila ban sallar asuba ci ba da kake ci a ina nafila na ciyo ai ba kyau ci a yanzu ayu adibun la bi sala Allah zai mini azaba dan na salla ci walakin yu'adibuka bi tarki sunna e be ma azaba dan ka salla amma zai maka azaba dalilin ka bar sunna yan wa haka ne da abin da yake na bid'a ne baka ci a sallah ci ba kyau a kai abin yanda yake idan ka saba ko ka ƙara nan ba magana lada ba shi mazin ya sabu in wa mutum ya tsaya kurin shi ne kai kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke matsayinka na musulmi mai neman tsira ka sha hawa kanka lahi da kwashe-kwashe da neman abin da ba shi ba ka bi abin da Allah da manzan da Allah ya ku suka ce kai ka huta da wahala ita bida ga wahala kuma babu lada sai ma ka sha kashi sai ma shan kashi shine hadarin ta kuma shine hadarin bida yan wa babu ga wahala babu lada sai shan kashi shine hadarin ta dan manzan Allah ce duk kashin da wuta ce sai wani mutum ya tsaya wadatu da sunna wallahi ka huta kuma gashi a hili Allah ya shirya da mu assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah Allah Allah ƙara ma tsawon imani tare da ya Allah ƙara ma lafiya mala amin Allah ƙara ma gaba daya amma a tashi lafiya amin amin assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah to bismillah Allah sana sani
Ibrahim mace ce sai ya ji ta yi gidansu da karamin ciki.
Eh.
Kuma har ta aihu sai tsawon shekara biyu mijin bai je nan ta ba shi ne nake tambaya wai arma har akwai shi
tun maganin lokaci ya ta'in a takaice armi iya nan illa akwai barna akwai sakaki akan armi ya kamata dole a kira mijin a zama da uwayen ga miki ne ba a zama armi haka nan kamar kayan wasa wannan abin ya zama kamar shirme ne ma dole a zama a kira shi in an saki ne a saki in mai zai amma ba a zama armi haka nan kamar kayan wasa ba haka nan dole a zo a zama a dauki hukuncin kan abu amma armi iya nan a hanzu amin amin akwai mai magana lokacin kyamun lele yan ruwa tun daga sallar isha ta shiga har daga tafarki ya dace da lokacin da mutum ya yi illa an ka iya annabi ta sallar tsakadar ta yi lada amma dai tun daga sallar isha ta shiga lokacin ta shiga kuma wannan ike wannan gewaya ta zuwa makwantai bai cikin sunna zuwa gewaya da ake kullum bayan kwana uku bai cikin sunna wannan assalamu alaikum na'am وعليك السلام ورحمة الله لا في الحمد لله بسم الله لا سنة سنة wata nawa?
iya kamar da wata uku zuwa hudu aka to ikin ga zai samu matsala kun ba da hanya kina iya ji azumin ki ba shi abinci
kuma kamar ciyarwa ne ko kuma daga bayan zan rama azumi.
Ki ciyar da abinci. Kabacin azumi. Salamu alaikum.
Ba na kusa. Malam da Allah ina da tambaya.
Na'am.
Ina da yin sallah haka da shi ne da da ake biya.
Kashe kashe radio na'am.
Ina da biya mu ne.
Eh.
Barci ma da haka dan kaɗan da ya kama ni ban ji shi ba sosai kawai sai ringa ganin kamar ni da ma azumi ki yanzu kamar ga mutum nan ko mace ko namiji. Kuma ba mutum sosai ba ne ba. Wannan ma yana iya ɓata mana arwallar tawa.
In dai kin yi bacci kin yi mulki kin yi mulki wani abu kenan ba salbar Allah mutum ta waro kenan. alama muke Allah tun da kin kina gana ba cikin dare a cikin barcin kin nan kin mulki kin mulki kenan ma'ana kin gana ba cikin barci kenan na'am na'am an uwa takaice ina ga lokaci ya tahi za a mai kira na iya kira ta lamba ta ko na ƙari yan wada kullum muna fatar Allah subhanahu wataala ya taimake mu muna kira musulmi mai neman lada da sakamako a wajen Allah ya kokarin ibadar da aka ce yayi yan uwa ba san Allah bane ba abin da ya kai ahlul kitab suka kai Isa dan Allah Allah suka bar komai na rayuwa san ibada ce amma ka tsallaka aka huce gona da iri har ta kai suka haramta ma kansa armi kashi a yau wasu sun zo kuma suna neman suna neman ɗayan mutane sun ƙi armi ta kasa ga neman ta kashi kaga wani abu din wani abu ne ka ɗaura maka Allah ya ɗaura maka ba ƴan wasan ibada bai sa ka yi ta da kanka ko wani shi ya kirkira ka bi mai san ibada mai san lada Allah subhanahu wataala ga wanda ya aiko ya ɗora makan hanyar da Allah ke so shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine jagoran duk mai imani mai san iske Allah ya shiga gidan aljanna cikin kyawun hali amma duk wanda ya bar manzon Allah abin da ya zo da shi ya shiga kama kame malamin ka kakana garin mu wani ya rubuta kurin ya sa ka daji baka wala to la zaka wahala kuma ba lada sai kashi mai san samun sakamakon lada shiga gidan aljanna lamun lahiya to ya da'a ga manzan da Allah ya ku ta abin da za ka yi ibada ya zama iya da tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kiran da sai muna fata Allah ya shirye da mu akan sunna Allah ya amshara mu akan ta Allah ya dukkan ayyukan mu ya gafarta mana kurakuran mu Allah kai mu shi na gaba kuma masu kira suna ikira da lamba ta bayan nahu dan lokacin ya kare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh